أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبقنا في الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقول الله يقول من يوم أن رانا رانا تا الاثنين عشرين دبيو دوات رمضان hijiran kiyayyen halitta annan muhammadu dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da ɗaya da watan hudu 2024 miladiya annabi isa alayhi salam muna nan a cikin zawiyar maulan shi ma ɗan umma ta yi kara masa ramu a cikin garin bauchi a kuma kan titin malam bauchi muna cikin suratul furqani aya ta goma sha bakwai haka ne na'am Allah subhanahu wata'ala yana gaya mana cewa kalu subhanaka ko na'am ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya walakin mata'atuhum وآباءهم حتى نسوا الذكرى وكانوا قوما بورا الله سبحانه وتعالى يقول wato idan Allah ya tsara mushrikai ranar kiyama da abin da suke bauta shi ne kuma kansu kamar yadda ke yake wa yau mana shi wa ma ya abu min dunin layi fa yaqulu antumu adalti ibadi haula'i yamuddu sabil qalu subhanaka ma kana yin baki lana shi ne ayan da ya muka jago an nattasi da min duni ka min auliya to Allah ya ce idan muka tara su wa yau mana shi mu ma ya abuduna da abin da suke bautawa din duka Allah ya tambayi gumakan ya ce musu a antum adalcin ibadi haula'i ku ne kuka fitar da bayina waɗannan kuka ce musu kuma alloli ne sai da girman magana sai kuma ka su ce ƙaru an ta hanci ba da yawon yawon gajin sa ne ƙaru ne ce subhanaka sarki ya tabbata da reka za su faɗa wa Allah haka sarki ya tabbata da reka sabila da ne maganin ya yi girma mata ne baki lana bai kamata gare mu ba أن نتخذ أن نتخذ من دون من دونك bai kamata gare mu ba mata ne ba gida na an nafi da min dunika bi lauliya bai kamata mu riki waɗanda ba ta yi ba a matsayin wato alloli ba na yadda mutanen mutane su ya cewa ai ba a rukun wani wali ba a rukun a waliyai kala kala ne haka qur'ani ya fara akwai auliya allahi ko ala inna auliya allahi la khawfun alayhi wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun haka Allah yake ku saurara waliyan Allah waliyan Allah babu tsoro gare su ranar kiyama la khawfu khawfu shine tsoron ma sai kan abin da zai faru yanzu misali kai ne a tsaya na jiranka a wani waje na barazana to dole khawfu ya kama ka tsoro baka san me zai faru a gurin ba to su waliyai ba sa tsoron kiyama sai a cikin sami yardan Allah waliyan Allah la khawfun alayhi wala hum yahzanun kuma babu bakin ciki ranar kiyama da abin da za su samu da shi to wannan su ne auliya'ullahi to akwai kuma auliya'ul shaytani wanda Allah ya ce ce wa inna shayatina la yuhuna ila awliya'i lijadilukum ko Allah ya ce lallai shekaru suna wahayi mamene ma'auliya wayyan dan jayya da su kaga wannan su ne auliya u shekani kenan ko to auliya kuma na gumaka kuma a nan kalu subhanaka ma kana yanbaghi lana bai dace gare mu ba an nattaki da min dunika an nattaki da min dunika ko murki wanda yake ba kai ba a matsayin auliya murke ta a matsayin masoya ko kuma alloli su kuma kani da su faɗa ta ba Allah walakin matta'atahu Allah kaga kuma ka da su barantar da kansu walakin matta'atahu da su Allah kai ka ji da su da'in rayuwar duniya wa aba'ahu sai ka ji da iyayensu masu ka ji daɗin duniya suka ce babu tashin kiyama walakin matatun wa ba hatta da su zikira har suka manta wa'azi da wannan qur'ani din ma wa kan suka kasance kauman wasu irin mutane ne wato buran halakaku eh buran halakaku wato sun kasance wasu irin mutane da suke halakaku Allah ya kiyaye ma albarka nan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam idan ka kuma kace cikin surati saba'in da Allah Allah ya yi tambayar mala'iku a can kuma nan yace wa yawma nashiru ma ya abdu min dunillahi a can kuma yace wa yawma nashiru summa naqulu lil mala'ikati wa yawma nashiru jami'a summa naqulu lil mala'ikati a ha'ula iyyakum kanu abdu eh haka Allah yake wa mala'iku Allah da ya tara su ce wani jami'an da muka tara su gaba ɗaya sai muka ce wa mala'iku wa'innan wahu suke bautawa ƙaru kuma ya ce subhanaka sarki ya tabbata da nika ya Allah ba mu suke bauta ba a suna bauta ne hukumarka eh ƙaru subhanaka mata ne bajilana annata kiran dunika من أولياء قالوا سبحانك أنت ولينا من دوني حتى ملائكة لا تفعل تاك ولي يا فتوانا بو أنت ولينا من دوني ملائكة لا تسكي أتبت كريك الله إذن هذا أتسير مسا الله مبقى مغناني فقد الله أنت بيان من إيسا من القيامة يجب أأنت قلت للناس كو أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي من دون الله ka gani ko shi ma kare su bana ko ya fada sarki ya tabbata gare ka ko in kuntu qultu faqad alimta in ma na fada Allah na sani ta'lamu na ma tina wala ma tina innaka anta Allah mubi ma kuntu lahu illa ma amartani bi an ubudillahi rabbi wa rabbuk wa kunta kuma alayhi shahida eh wa kuntu kai alayhi shahida ma dumtu fi ko falamma tawaffaytani kunta anta raqib alayhi wa anta ala kulli shay'in shahid kaga da yake ba shiga tsakanin Allah da bawa ya san ita yake ne in tu azibu fa innu ibadi in ka mutu azaba Allah kan kira na Allah da suka yi da mahaifiya na to bayi ka ne amma wa inda da fillau idan kuma ka gafarta musu fa in na kan talatin da zaki kai Allah antal aziz kai ne gagarare ba wanda ya fi karfin ka Allah ya rike kyale shi kuma an talaki mu kai ne mai hikima to a cewa mutum Allah babban magana ne shi yana duk ayoyin da ka cince subhanaka annabi ya ce subhanaka ko su ma mala'iku suka ce qalu subhanaka sarki ya tabbata gare ka ya ubangiji kaji da girman magana ya tsarkake Allah idan da aka koya ne ubangiji Allah subhanahu yanzu misali kana so ka gane girman wannan magana kamar yanzu ka nemi wani attajiri ne a ce ya je yana roƙon wani ya bashi wani abu ka san babu kamar abu kunya kamar a ce ka je ka fi ƙarfin abu kuma ka je kana roƙon a baka ka samu wani attajiri a ce wai kai ne kake tura roƙo gunwa ne taimaka maka da kaza ka ga dai sai ya zubar masa da mutunci to haka Allah subhanahu wata'ala abin ya fata girma yawa abin ya fata girma shi yasa mala'iku ta ce subhanaka anta waliyuna min duni bal kanu ya'budun al-jin mala'iku ya ce sun kasance suna bauta ma aljanu ne eh aktaru bi a mun ko bal kanu ya'budun al-jin aktaru bi mun mafi yawancin su imani ne da aljanu kaga shi aljanu yana da cikin halakan mutane da yake yi kamar bokaye an sa yi mara samu malamai ma a cikin wannan abun Allah ya tsare mu da san duniya da kuma rashin haƙuri da yadda Allah ya tsare mu haka za mu mutumin da aljanni kamar yadda aka taɓa samun wani babban malami aljanni suka yi za su ba shi kuɗi amma a cikin salloli biyar zai bar guda ɗaya babban malami ne ba a zamanin sa amma su gida da halaka ya karɓa ka san ita kuɗi idan aka faɗa kai ta to in ba Allah ne ya kiyaye ka ba to sai ka fara menene ya halaka bal abu dan ba'ula wanda malami ne wali ta ni cikakken wali yana cikin lauyin mako duk da dai matansa Allah ya jarabe shi da wata fitinanniyar mata Allah kar ka mana dan su mata dama malami a shehu da bibi yana wani baiti a cikin yaƙutun farida yana ce wa jannibin nisa a sharrin kala'i yana ce da nisan ta mu'amala da mata su ne mafi sharrin halittar Allah don ko shekan yana tsoron su mata yake shirya maka shekanci malamai ma ba ta sha ba a gurin malam dan bal'abu dan bakura da ya guda suka ba shi kuɗi ya ta cikin billahi adam ya karanta wa annabi Musa kada su shiga gagar shiga garin nan baitul maqdis wanda a tsakanin annabi Musa ma ya mutu wanda suka Allah yake gaya mana cewa qala rajulani min alladhina khafuna amallahu alayhi wa dkhulu alayhi bil bab fa idza lakantum go fa innakum ghalibun wa la tawakkalu kuntum mu'minin qalu ya musa ne kace fulaha abadan ko ma da ya fasa ban da rabbuka fa qatila inna hauna qa'id qala inni la amliku illa nafsi wa akhi fa farid bainana wa bain qawmi fasiqin wannan a wannan wajen ne addu'a ta dinga suka zauna shi ne Allah ya ce suka zauna ya tuku da filar suka zauna wajen suna ɗemuwa kan ƙasa sanda suka yi shekara arba'in ba su shiga garin ba wannan shi ne Allah ya ce ya mana bakara wa kullun kullu hajin qareta wa kullu bi na'ishi murada wa kullu baba tutada wa kullu bi tadin fallaku hadayaku wa sanadi to kaga nan to mata ne ta sa shi ban abu ɗan ba'ura ya fi ismillahi adam shi kuma ismillahi adam idan an karanta to nan da ke kun bai kune ya sa wani yayi ba su ba wa mutum ya an lura duniya gaba ɗaya ba da kiran ba je muke karanta yadda annabi yake kwana da yin wani ya tsore duniya cikin sa ba amma aka ce ya addu'a yake ya san da ake ce Allah duk duwatsun duniya zama zinari Allah ya maka yake amma bari yi ba na zaɓi bakin cikin duniya akan na lahira na zaɓi talaucin duniya akan talaucin lahira na zaɓi yunwan duniya akan koshi a cikinta na zaɓi kaza na zaɓi kaza ba je makaranta ba to ita duniyar ba ta kai ma a bata annoba a ba annoba ba sallallahu alaihi wa sallam duk mutumin Allah Allah bai damu da ya bashi duniya bai da ya bashi rufin asiri kuma abin da kullum bayan Allah ke roƙo kenan da rayuwar sai da abin duniya amma ta yawa kuma to halaka ne shi ne da suka masa kai ya ki karɓa sai aka je kuma wannan shaidanin matarsa ita ne ta tilasta shi in dai yana so ta ji wata na masa biyayya shi kuma Allah ya jarrabe shi da kanta shi dai wannan addu'a shi ne je ya karanta bismillahil azam shi kuma Allah ya kawo shi zane inda ya karanta bismillahil azam to abin da nake ma ya Allah ya yi ya sa da ta da su ka bada addu'a sirri ya ta sun ce muna maka wasicci da tsoron Allah kada ka je ka karanta mu wani bawan Allah kada ka je ka karanta mu ruwa Allah in ba za ka ka bada sirri na biyan bukata na su maka to muna maka su da tsoron Allah kada ka je dan ba ku shiri da wani ka je ka karanta masa al'amuran sai lalace dan su Allah ya shaida a lahira babu ruwan mu ba ka ne dan bukatan ka ne biye da ne da kan shiga kuncin rayuwa ko kuma kana neman kusanci ga Allah idan ma yake sallallahu alaihi ana karanta ta ne dan neman kusanci ga Allah yasa ba su ba mutum ya sun fahimci ba duniya ne a gaban sa daga nan aka ce a shi bala mu dan bakura ya je wannan addu'a to shi ne ya je yana cikin karanta addu'a ne bakin sai hakkan sai na zuzzuwa to ya addu'a wa annabin Allah mursa da kuma yan Isra'ila akan kafi shiga wannan kasa inda ba Allah yake sai da karfi mu bayyana kun gane kun ba in kun shiga da ku yi rinjaye to kuma ba a so a ce a yi wannan yaƙi na yi rinjaye yaje yana karantawa har can sana zazzagowa idan aka mankare Allah ya ce wa ka masal kali in tajir alayya haqq aw tusruku wal haqq zalika masal qawmi alladhina kazzabu bi ayatina kasasa in Allah ya zazzago ya aka ce ya mutu kamar kare kaga mata ne ta jawo masa halaka to duniya idan mutum ya zamo aka masa kai kuɗi to sai wanda Allah subhanahu wataala ya kiyaye shi da zaka ga baya karkata zuwa ga wannan wuri din da shauran to Allah subhanahu wataala ya ce
walakin mata'ahu walakin mata'ahu ma ba'u hatta ne su zikira suka ji daɗi suka kuma abun nan wa kanu qauman bura suka zama mutane ne halaka kuko a can kuma Allah subhanahu wataala ya faɗa mana abin da mala'iku suka yi sauri kada ce mafi aksarinsu da aljanu suka imani eh walakin aksarin bi mu'min mafi yawan bal kanu ya budu nan jin bal aksarin ko bal aksarin bi mu'min ko mafi yawancin su Allah ya ce imani da su ne ne da aljanu to shi ma wannan malamin haka ya imani haka ya bayyana da sallar asar ba duk in yayi sallah sai asba azhar amma da aka a gida ya yi kan a gida ke yi shi a ce wani ya sallah a shi sun ba shi duniya aka ga malam ya yi kuɗi ya yi kuɗi bayan sallar nasa ta ga kafirci ke sai dai fito magariba isha ba ta yi sanin haka dai bayan ya mutu da ɗan sai zama shi ne limani sai suka zo aljanin a surar mutane ka san yadda baban ya samu dukiya ko ko huta ya ce a'a suka ce to ka ji alƙawarin da muka yi da shi kaza kaza kaza kai wanne za ka ɗauka za ka ɗauki barin azabin ne ai la'asar din ne ko kuma magariba ko kuma duka da ka dinga yi amma za su ba shi wani abu na shirka da dai dinga yi da su tara masa duniya haka da dinga ta masa kuɗi dami dami a ɗakin nan yake haka malamin kuka yi da shi dama ta ce kwarai kuwa subhanallah yace to malam ya mutu kafin yace ku je ku rika duniyan ku yace ni wannan imani na ya kuma duniya da duk abin da ya bani a cikin yace damuwa na mu to shi amma wallahi ba ni shawara ba wanda ya karba sai ba yace wallahi ba ni karba ba yace ba ba na abun sa ne karatu na san Allah amma wallahi ni ba da duniya kan lahira ba to shine aljanu yawancin imani da su ake yi bokaye za su dinga maka wani abu na rufa ido da a dinga wani kaza ai duk irin wani spirit ka kima da ake magana din shi ne aljanu din ya da aljanu ya gyara akwai wani mutum ne yake cewa a ƙasar nan ya san wani jiha wanda shahararriyar jiha ne a jiha a ƙasar mu Najeriya ya ce akwai yawancin attajiran ƙasar nan ya ce akwai lokacin da suke taruwa a wannan jiha akwai wajen da suke bauta wani dodo yace zai fito wani aljini ne yace tsayin ta kamar kwalwaya cikin dare a wani fili yace haka da su fadi kamar da su gada uzu billahi min shirari me yasa aka ga mutum fara kuɗi malam ai sha ni kawai da yawa da ka da babban mota da babban gida da kaza na aka tona maka wallahi ya ga gara ka gwammaci ka ci gaba da samun yau a ci gobe a haƙura yau a ci gobe a haƙura da biya da wallahi da kan maka alkhairi a hakan a hakan kai kana kwantawa kai bacci ya ka makara ko har wata ran ma ya an zuwa daga ka har da ma baka so ashe kana cikin nima kana cikin nima sosai wasu da suka tara duniya wala ba su yi bacci musamman ka ne da mata zo maka ba ba ta hanyar da Allah ya baka ba kai ta hanyar da Allah ya baka ma ta yaya to bal kan ya mun nan din aksaru bil mu'min sai Allah ta Allah subhanahu wataala yake suka zama mutane halakaku
فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعوا صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا فقد كذبوا كذبوكم فقد كذبوكم بما تقولون فما يستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم يذوق عذابا كبيرا الله سبحانه وتعالى يقول فقد كذبوكم da gaya ma su mushrikai ce to gashi nan dai Allah ya ce to bakar kawai da mun gashi ne sun karyata ku su kuma kan ko kun ce ba su suke bauta to kuma sun ce kuma ku bauta musu ba a shi dan ma lamma ku je da ko yayin da Allah ya yanke ya yanke hukunci a gidan wuta me shedan ya fada shedan ya ce kar ku zarge ni fala talimuni walumu anfusakum ma ana bi mushrikikum wa ma antum bi mushrik inni kafartu bima sharaktumuni min qabl haka shedan ya fada yayin da aka yanke hukunci a gidan wuta kowane ɗan gidan wuta ya ce Allah ya tsine mu shedan Allah ya ƙara mata azaba dama ya wuta ka za su dinga fada zinnahum azaban fawqa azabi bima kanu yusuf Allah ka ƙara musu azaba mun da suka batar da mu ninki bari kan ninki su ma da suka batar da su dinki a Allah ka ninka mana ne duka mu da ku duka kadin dama ranar haɗuwar da ba dan Allah ba ce shi yasa duk saduwa ke so da yi kokari a dan Allah duk jarabawar da ke cikin haɗuwa dan Allah lada ne duk jarabawar da ke cikin haɗuwa dan Allah lada ne kuma ga kamar da ke makaranta hadisin nan wanda za su zauna a inuwan al'arshi ko Allah ta kanar tsadi sa yi shela ina masoya na domin yi a zuwa jera musu kujera su zauna a inuwan al'arshi to amma dai haɗuwar da aka haɗu ba don Allah ba to za ka ga an rabu ne wato wai malam bahaushe na cewa da a kuma yi menene dutse a hannun riga wadda dutse a hannun riga wato ma'ana kowa na da wani makamin sa wanda in ya samu ɗayan zai illata shi eh inda ka dace ka dutse ya hanyar da ke ma ka san ba lafiya kana ganin sa idan kai akan shi ma ya akan wanda ya ja fada mu ya halaka shi to sai ya daka balkanu Allah ya ce fakar kazzabukum ya shi sun karyata sun karyata ku ma ta kulu na abin da kuke faɗa kun ce mutum suke bauta kuma sun ce ku ba ku bane fakar kazzabukum ma ta kulu to ba ma yastaqimuna sarfan ba ta da ikon a lokacin su kuma kan ba ta da ikon ture makansu su ma azaba ballantana kuma mu'incan ba ma yin tafi na sarafan ba ta da ikon ture makansu azaba wala nasaran kuma ba ta da ikon taimakon mu'incan su kuma da ɗan rage musu wani abu da kamuta musu ba ba ma yin tafi na sarafan wala nasaran wa man yi zulmin ko duk wanda ya zalunci a cikin ku shine wanda ya shirka a nan zalunci a nan shine shirka wa Allah to rizqu Allah ya da mu tsantsana masa azabun kabira azaba wanda take mai girma Allah ya kiyaye mu
وما أنزلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليعقلون النعام فيأكلون النعام ويمشون بالأسواق وجعلنا بعدكم لبعد فتنة أتدبرون وكان ربك بصيرا وما أرسلنا وما أرسلنا قبلك من المرسلين نعم إلا إنهم هم نعم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق نعم.
وجعلنا بعد بعدكم لبعد فتنة مم.
أتدبرون وكان ربك بصيرا نعم Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to wannan magana kuma da suke ga damunka cewa a turo maka mala'ika ya zo ya bi ku dinga tafiya tare ayoyin da makaranta ko ko ya zo maka da taska kuma wannan wani irin annabi ne yana zuwa kasuwa yana cin abinci ai ya zama miskini kenan to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce وما أرسلنا قبلك من المرسلين ومتورا كافر كبر جسد أن المرسلين إلا إنهم فاتسوا إن لا يأكلون الطعام سوما سنة أبنشي باكي إيبني يسن أبنشي يا رسول الله دعما كراتين توحيد ما أنا جاء من سوا أقوي وجواز أعراض البشرية ما لم يقوال بنا جاء من لكن abubuwa na annabawa akwai jawaz aral bashiriya da abin da yake bujiro ma dan adam kuma na bujiro musu kamar cin abinci suka iya jin yunwa annabawa suka iya jin kishin ruwa idan dan sun jin yunwa da su buƙaci abinci dan 'ya'yan adam in sun ji kishi da sha ruwa kuma suna aure kuma suna rashin lafiya annabawa amma gaba baya yankewa a jikinsu ya tafaka kamar yadda mu da mai hannu ɗaya mai kafa ɗaya mai ido ɗaya mai kunne ɗaya to annaba duk dunyan da suka yi gaban su bata bata ciwo bai cinta ko ta ce ta dawo kamar yadda annabi ayuba bare ne can ko makaranta irin ibtila'i da ya shiga to su ga alaka ko gaban ta ci ciwo ta ci ce ta dawo su ga alaka Allah yake ba fa kai ɗaya ne ka fara cin abinci ba ya rasulullahi wa ma arsalna qablaka min al-mursalina illa innahum la yakuluna ta'ama face suna cin abinci wayan suna kila suwa kuma suna zuwa kasuwa zuwa kasuwa ba wai ba faduwa ba ne hasali ma har akwai zikiri da annabi ya bayar wanda yake in ka shiga kasuwa ka faɗa za a rubuta maka lada miliyan ɗaya eh la ilaha in ka shiga kasuwa annabi yake in ka shiga kasuwa ka daga murya ka duba fa muhimmancin zikiri har a kasuwa amma duk mutane suna cewa ai wannan riya ne ai kaza to akwai wajen da ya kai ma cinkoso kamar kasuwa ne wajen da ta haɗa kowa da ko- kowace irin jinsi akwai a kasuwa akwai wani wanda daga sammakon sa da shiga sata ne ko wani kuma ne sai tsarin kaya ne wani kuma da su je haɗa baki ne a kwashe kayan wani wani barayin ma kala kala akwai barawan waya i akwai barawan mashin duk sammakon sa a kasuwa shi da su je je neman wanda ya bar mashin ɗinsa ba wani da shi da waya a dai ga waya kama ala ya jiƙa maka eh shi ma shi yake nema akwai kuma barawan kayan gwari akwai kuma barawan in ya samu akwai barawan kaji babu dai irin nau'i yadda sana'o'in suke yawanta a kasuwa akwai kuma barawan da duk abin da ya samu shi kawai zai yi gaba da shi to kwanan wajen Allah ya ce annabi ya faɗa yake duk wanda ya shiga kasuwa ba ruwan Allah da wai da barayi da ƴan giya da ƴan kwaya da ainihin kuma mutanen kirki ƴan kasuwa Allah ya ce in ka shiga kasuwa ka ɗaga murya ka ga dan fa a gwada maka ma ba wai so ake yi zikirin kai abu ba ka ɗaga murya haka an yake faɗa hadisi ne ga tafiya cikin bukhari yace mutum yace la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu yuhyi wa yumiitu wa huwa al-hayyu la yamut wa huwa ala kulli shay'in qadir ina tsammanin haka ruwa yake وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يميت وهو حي لا لا يموت وهو على كل شيء قدير in ka faɗi wannan ka ɗaga murya annabi ya ce za a rubuta masa lada dubu so dubu sai ni kesa ba shi tana yanka ce suka ce miliyan ɗaya ba dubu so dubu ko ba ka bane ma ta su ku ne yan kasuwa dubu so dubu ba shi ne miliyan ɗaya ba haka annabi ya faɗa na a maimaita la ilaha illallah ko zai je ta maimaita la ilaha illallah wa la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut wa huwa ala kulli shay'in qadir نعم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو الحي لا لا يموت.
لا يموت وهو على كل شيء قدير في lallai ɗan uwa a ci wannan da Allah a kafa a yaɗa mutane haka annabi ya faɗa hadisi ne ga tace yace in ka faɗa ladan miliyan ɗaya da rubuta kuma annabi yace sallallahu alaihi wasallam a a yace da a kuma ya ce maka mene zinufanka guda miliyan ɗaya haka ya faɗa a rubuta maka lada dubu so dubu a kankare maka kuma zunubi dubu so dubu ka samu miliyan biyu a wani shida eh wannan ruwayan haka ya faɗa babu kaga gargar kenan an baka lada miliyan ɗaya la ilaha illallah wa la sharika lahu lahu al-mulku wa lahu al-hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa al-hayy wa huwa حي لا يموت لا يملك على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الامر يحيي ويميت هو الحي لا يموت وهو على كل شيء قدير in ka faɗi wannan ba ban da Allah ma waje ba kai wani kuma ba a zikiri ba ina ka samu wani aba ai mu kan wanda suka hada mu da zikiri wallahi mu da ku san barka idan mu sha Allah ya saka mu da rai mu gama mana komai wallahi minti ɗaya ba na faɗa minti ɗaya to ka gaya min wani wani gwamnati ne za ta ɗauke ka a minti ɗaya kai aiki a baka miliyan biyu wani gwamnati ne a gaya mana ita babu ko wanda muke ji ana cewa wai akwai wanda suke da kuɗi duk minti bakwai suna samun nawa ne ba na tsammanin a minti ɗaya to ba za a rasa ba duniya da girma amma ne su nawa ne irinsu wani ma labarin tatsuniya ne to Allah ya samu cika da imani albarka annan babban tafiya da ka tafi ba karamin alkhairi bane to shiga kasuwa ba kai ɗaya bane ya rasu lallai wa ma arsalna qablaka min al-mursalin illa innahum la yaquluna ta'am su ma din suna cin abinci shauran annabawa wa yamshuna fil aswaq kuma suna zuwa kasuwa ba aibi bane wani shehi mun ya shiga kasuwa ba shi zuwa kaje shi da kaya kuma annabi ya je kasuwa yana gaisawa da yara da manya kuma yakan ɗauko kaya da kansa sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ayatul islam yake gaya mana yana shiga kasuwa yakan sayi kaya yakan yi kaza yakan yi da abu da mana fa kasuwanci halal ne wa halallahu albaya ba kuma wai kima ba wai wai mutum cika ne ya zama wani babban malami bayi zuwa kasuwa ba wai cika ne ko dai idan ya je kasuwan ba wai aiki bane an fito ma ya je kasuwan domin ya fi mai ke gudana kan samun ma'arin ɗan zaune a wani shagon sa'a wani mun shaubura da dalar lokacin da ya zo da ya zo ƙasar nan an ce ya ce sa duk shau ki jajen gwamnati ba ce duk su koma kasuwa ya ce malami ba sana'a bari yi ba ya ce malanta ba sana'a ba ya ce malanta bautan Allah wanda yake wanda zai zo ya zo ya yi karatu ku ware lokacin karatu ku ware lokacin zuwa kasuwa shau mai wula abin da ya sake samun shehu da wulayi huluna yake cewa a kasuwa a shehu halawi wani malamin shehu atiku shi kuma halawa yake cewa kuma shehu atiku ya ce zayi ne ke ganin annon mamul ne abubuwa na mamaki amma da fadda kafa kasuwa ba kuma aini bane zuwa kasuwa ne idan da karin kaga wani bawan Allah ya shiga kasuwa ko ka gan shi a shagonsa yana ta kulla abubuwa wannan shine cika wannan shine cika to wayan su ne filatuwa tun daga Allah yana faɗa annabawan da aka tura kafin manzo Allah suna zuwa kasuwa suna zuwa kasuwa yau shi ne kasuwa waje anna ba'dahum li ba'dhin fitna Allah ya ce mu dai mun sanya shashi da shashi jarabawa ne shine fitina an sanya shashi da shashi ne mu jarabawa an sanya mai kuɗi an sanya talaka ya zama masa jarabawa mawadaci to talaka jarabawa ne gare shi an ba ka dukiyar da ta taimaki mai bukata ko da kake in ka taimake shi ka ci jarabawa dama Allah ya ba ka dukiyar ne dan ka ciyar na sani kuma amma ya zai ba ka lada muna tare sabila dan ka malaman suka ce shi talaka jarabawa ne a gurin mai dukiya ba kuma wani mun ce mai dukiya muna nufin ne wanda ya tara kuɗi da yawa ba a mu ya kuma kai ma kana da wani abu na biyan buƙatar ka wani bawan Allah musamman da rayuwa da ake ciki ya zo ya roƙe ka a ajihunka kana da dubu uku ya ce maka tun sabon bai ci abinci ba ko ɗari biyu ka bani ka ga mutum ya ce Allah ba da sa'a sai Allah ba da sa'a sa'a ne mai kyau amma dai gaskiya baka kyauta ba ka gagara ɗaukar tsahihi ka ba shi eh Allah ba da sa abin da yake amma dai ba ita aka tsinta a cikai ba to an jarrabe ta a ga da ka iya taimako dubu uku ma aka baka don kuma an baka dubu dari ba to shi yasa ake so kowa ya ciyar gwargwadon irin halin ka dama ana maganar cewa ba ana magana yi wanda suka tara su to na arziki din kana kana da sauransu ba a kowa Allah yake ciyar a matsayinsa bal zu sa'atin min sa'ati kuma gida ne al'ajiri ya zo idan tabbata bai samu a wani waje ba to uwar gida ko da za a raba mara hudu ne a bashi kwata a bashi alhairi ne yawa haka baka san wannan abin da ce sai ya zamo ya fi ibadinka na shekara goma domin haka ya faru hadisi annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam ana wani bashi a falalan sadaka annabi ya ce wani yake ya kasance zamanin annabawa da sauce kafin ku wani mutum irin rubaniyawa bayan kiristoci din nan wanda suka hukuma daji saboda Allah ko aure ma su bari yace ya kasance shekara sun yi yana bautan Allah a sauni ansa sai dai sun koyi shi ba abinci kamar na shekara ko wata shida kaza ya koma shi ya watsar da duniya kwata-kwata to irin sa annabi yace yayi shekara tun a wannan sauya yana bautan Allah ranan kawai wata kyakkyawan mace ta zo wucewa wajen sai shi ɗan jefa masa kanta ya fita da ita kaga abin da muke faɗa ko wajen libur da ta ashar da kalai ku nisanci mata su ne mafi sharrin halitta yanzu ne su kuɓar maka da ibadar ka shi ne ranar ayoyin makaranta suratul nuri maganan gari ɗin kullum mu'minin yuhudu min al-sayyi kallo shi yake jawo abubuwa ya fita da har ya sauko ya biyo ta har suka yi magana kuma sai ta taba shi kanta ya yi zina da ita da kwana uku daga baya koma cikin ɗan dana kan dama mumini haka in yi sabon Allah to abin da biyo baya ɗan dana kan dalilin sa bai wanda zai sabon Allah ya ji hankalin sakonce wannan ainihin wanda ya yi nisa tsakaninsa da Allah ne amma mumini ya sako zai zo shi ganar da nasa ya rasa ni ya sa ma yi wannan abu to da ya zo ya shiga da na sani ya san da dama ya ce yanzu wannan duk dama ta mu ibada na gare ni shekara sittin a kwana uku to yana cikin wannan nadamin ya zauna a sauni amma bautan Allah ma yi kwanaki bayan ya je tunani kawai da kan sabon Allah ne sai kawai ga wani mabaraki ya zo wucewa sai yana da mata guda biyu sai ya ɗauki wannan matan nasa ya ji mabarakin ya dame shi ya dame shi da bai ci ba da shi sai ya ɗauki wannan matan nasa guda biyu ruwaya kala biyu a wata ruwaya sai ya ɗauka ya raba ya ɗauki rabi ya bashi a wani ruwaya kuma guda biyu ya ɗauka ya bashi albarkan wannan mata guda biyu da ya bayar sai Allah ya ba shi ladin ibadin shekara 60 din ne shi ne aka ce wani babu ma sadaka yana kun ibada an gani ta su biya daka in ana maganan ciyarwa ciyarwa karfe da yi mai dukiya da yawa a kai ma gwargwaron fannin su sati min sati kowa ya ce gwargwaron irin yadda Allah ne ya ba shi ko su biya daka a hatta a Allah ya ce waje an na ba'adakum li ba'adin fitina mun san yi shakin kun shakin fitina ne mai kudi an jarabe shi da talaka mai lafiya an jarabe shi da mara lafiya nasa bayi da lafiya da ka tsaya ka yi jinyar sa ne ko kuma da ka gagara ko sai dan kana ganin kana da lafiya ka ci gaba da rayuwarka musamman ma irin wannan zamani namu ne daga iyayen su masu da lafiya amma daga mutum ya je yi wani da wata shargojinsa irin iyaye wanda ba sa iya fita wani abu sai an mutu to wannan rashin albarka ne ka bar iyayenka mata su za su ɗauniya da mahaifinka ko kuma mahaifiyanka ba ta da lafiya ka bar ma ƴan uwanka mata su za su yi wannan rashin albarka ne ka zo wata ran kai ma ka maka wanka ta maka wahala ke da biyan da za ba ka da abin da za ka biya ta ka share mata ɗaki ka taya su hidima ka fita da ita ka kai jama'a wannan shine albarka duk wanda ya yi hidima ma iyayensa Allah bane to zarta shi to irin wannan haka in ma tsadin ka ne ba da lafiya in kari ka je ka tona abubuwa ka dinga zagewa zuwa lokaci in abu ne ya kama na ajiyu gwargwadon hali ka yi in ma ka zauna ka tsaya shi ne ka yi wannan lada ne miliyonin an jarrabe ka ne da shi in ma mata ne miji ka bayi da lafiya an jarrabe ka ne da ne da jinyar mijin za ka haƙura ne ko kuma ba ta haƙura in har ta haƙura ko wallahi ta yi in ma mutuwa ya raba to wallahi Allah bai kunyata ta ku in kuma shi ne matan ma ba ta lafiya ya haƙura ya ta jinyanta to Allah ba zai tsogarta shi ba kamar yadda kwanan nan haka ya faru wata baiwar Allah wani attajiri ya aure ta an ce mace ne kyakkyawa an yi aure har suna da 'ya'ya ma sai Allah ya jarrabe ta da rashin gani ciwon ƙorafi lokaci guda duk asibitoci an je ina shi kuma ya ga kamar me amfanin ta gashi kuma ba dama tun tana girma shi ba wani abu take ba tun da yana da hali irin akwai masu girki akwai masu kaza yake dai kawai ya zo eh ni ne haka ya sallame ta haka ɗan uwansa suka gwada me ya tayi gura shi ne ne da shauransu kaza kaza da shi za ma ba don Allah kake son ta lafiyar da kake so yanzu gashi Allah ya jarrabe da ka gagara ku daga nan ta je gida aka ta neman magani sai wani kuma ya zo shi na son ta haka bayan ta yi idda ta yi komai wani ya aure ya aure ta da kaɗan wani mai magani ya bayyana da kuma ido ya dawo garau kuma hankalin ta ake ce mutukan tashi to shi Allah ya jarrabu bawa ka haƙura da jarrabawa da Allah ya ma to abin da zai biyo baya alkhairi alkhairi ne biyowa baya da alaka Allah ya jarrabu mai lafiya da mara lafiya kuma Allah ya zargi mai dukiya da mara dukiya to dukan mu dai ka dauki rayuwar da jarabobi Allah ya dinga yi tsakanin Allah ya dinga jarabobi to shine Allah ya ce a tasbiru shin ba ba ya hakuri ba malaman suka ce gashi ya zo da sigar tambaya sigatul istiha amma bi ma'anar amr ya zo da sigar tambaya ne Allah ya ce inda mun canye shashi da shashi jarabawa ne ku tuna Allah ya ce a tasbiru shin ba kwaya ku da junan ku ba duk wanda aka jarabe da shi wani an jarabe shi da makwabci mara kirki wani an jarabe shi da dan uwa mara kirki kai hakuri Allah dai ba ka ladin jarabawa to ya zo da sigan tambaya amma ka ce ma'anansa ai Allah ya ce isbiru ne ku yi hakuri eh ku yi hakuri wa kana rabbuka basira ubangijinka ya zama mai gani Allah yana gani duk abin da kike aikatawa na'am
وكان الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا بأنفسهم وأتوا عتوا كبيرا
وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نري ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وأتوا عتوا كبيرا wanda suka yi girman kai dama kullum da ai magana ta dace kalal malakul ladina takbaru kalal malakul ladina takbaru manyan gari ke wanda suke cin nima to anan Allah ya ce wa kalal ladina la yarjuna kan wanda ba sa ƙaunan haɗuwa da mu su ba su so su mutu suna ma inkari tashin kiyama su ne ƙalar da zai layar da kama sai suna kaɗan wani magana wa annabi cewa laula unzila alainar mala'ika me yasa ba a saukar mana da mala'iku ba ai da mala'iku ya kamata su zama mana annabi annabawa kamar da Allah ya faɗa cikin suratul al-an'am ko wa qalu law la unzila alayhi malak ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينزل ولو جعلناه ملكا لا- لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبس ولقد استهزئ برسل من قبلك أو to Allah subhanahu wa ta'ala yace ai suna cewa me yasa ba a saukar da mala'ika ba anan ma sun ce laula unzila alayna al mala'ika me yasa ba a saukar mana da mala'ika ba na biyu kuma aunare rabbana ko kuma mu ga ubangijinmu eh ga Allah Allah ya ce laqad istakbaru ko fi anfusi Allah ya ce hakika sun yi girman kai cikin kawunan eh istakbaru sun ne yi girman kai cikin kawunan sun gwada cewa duk abin da aka faɗo musu da shi ba za su yarda ba ne wannan ma'anar da ke na farko mala'ika Allah ya ce wai wanda na malakar la kuje mu da mun saukar da mala'iku ko mala'ika to da al'amari fa ya kare magana bai ce ta zo ƙarshe dan shi mala'ika yana zuwa da abu biyu ko rahama ko azaba ya da ko rahama ya zo da shi shine alqur'ani an kawo annabi an fada to fa in na ji zuwan sa nabi ya zo ba daɗi to amma duk da sun faɗa haka Allah ya ce girman kai ne kawai auna da rabbana ita ne tafi girma kuma ko shiga ubangiji ubangiji ya wuce a ganshi da ido la tudriku al-absar wa yudriku al-absar wa huwa al-latif al-khabir Allah ido ba za ta iya riskansa ba rana ma ba ta iya ganin Allah ballantana idanuwa sai Allah ya faɗi wani magana a wuri irin maganar da su sufaye suke faɗa din cewa ba wai ana magana mun sai kaga ana ta kokarin shari cewa wai an cewa da ya ga Allah wa a subhanallah ai ido ba za ta iya ganin Allah ba annabi Musa ma yace wa Allah arini anzuri laika arini har magana yi zai faɗa wajen suka ce arini kuma anzu eh arini gwada mun kai anzu kuma in kare maka kallo eh ka gwada mun kai iya ki kallace ka ubangiji Allah ya ce nan ta ne ba za ta iya gani na ba amma kan yi wannan dutsa fa in ta karram kana hu fa so batire alamma ta jalle rabbu ne jabal ba ja'ala mudaka fa karram ce sai ka nan Musa ya fadi yana suman ne an ce hasken zaki da ya wuce tsinin allura ba da ya bayyana kan wannan dutsen annan Musa zuciyarsa ya ta buga mai iyaka sai ya fadi to gani da zaka ji tufaye suna magana ganin ubangiji ba da kwayan ido bane kuma Allah ba tufa ne da zaka iya masa isiya din gani ba an gane wani karatu ne a wajen mai jima gani ne irin na zuciya yanzu misali kana so ka gane inda yadda irin wannan gani yake wani tayi kakan zauna kana tunani koyi sai ka ganka a kaba in ba damuwarka addini kuma ba bacci kake ba kawai tafakkuri ka ganka a tsaba har ga larabawa har ka gama ala kana shafan wannan labulan tsaban kana shafa a fuskanta a tunani ba kallo bane wannan kallo ne na to amma ba kallo ne na bayan ido to sabila da haka idan bayan Allah suka faɗi magana to maganan fa abin da ake nufi yana da zurfi ba kuma haka kawai ba ne sai an tara maka wato zikirori da salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka yi abubuwa da yawa zuciyar ta tsarkaka to sai a yaye maka hijabi ka ga wasu abubuwa amma ganin Allah kamar yadda nake kallon ku kuke kallo na ba wanda yake wannan ma Allah wannan Allah sai a kiyama amma akwai ayoyi na Allah subhanahu wataala ayoyi wa kadhalika nuri ibrahim ko malakutat samawati wal ard wa liyakuna min min al muqini falamma janna alayhi al-layl ra'a kawkaban qala hadha rabbi falamma balaka Allah biladi to karatun da yawa lokaci tabiya da haka Allah ya ce a auna ne rabbana ko kuma mu ga ubangijinmu laqad istakbaru fi anfusihim wa atau utuwan Allah yake sun yi shishigi wani irin shishigi wa Allah subhanahu wa ta'ala wa atau utuwan kadira sun yi shishigi wa Allah wani irin shishigi kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a wani ayat yana ce da da mu gada musu ma fa Allah ba za su yi imani ba ko wala wannana nazzalna ilayhim malaikata ko wa kallamahum al-mawt wa asharna alayhim kull shay'in qibala ma kanu yu'minu illa insha Allah haka Allah ya faɗa yace da da mu saukar musu da mala'ikan ma ba wala wannana wala wannana nazzalna ilayhim malaikata da da mu saukar musu da mala'ikan wani kasan wannan ayar ta zo ta lokacin da mutanen makka suka zo suka dinga cewa annabi ka saukar mana da mala'ika mu gani kuma gashi garin ka sahara ne ka yi addu'a Allah ya ceto teku har kusan kaba ta zo ta gewaye garin don mu samu manyan ruwa wanda za mu dinga noma kuma ka tayar mana da matattu a cikin matattun muna so ka tayar mana da kusaini eh kusaini yana da cikin kakannin manzo Allah ko ibnu kusaini a wani ba ka ce kilabu ya ku kilabu ka ta wai wai dan a daura annabi ba ka sa cikin kakannin ka akwai kaza ba to ba ma mu mutan bakan ba ma wai kowa muke so a tar a kakannin ka ne a tasar man da kusaini ko kuma kilabu idan ya tashi shi ma bayan kusin ga mala'ika sannan kuma a tayar mutu da matacce shi ne kusaini wanda shekarun sa ni ta fi ɗari da mutuwa wai ya tashi kuma ya ce musu wannan Muhammadu jika na annabin Allah ne. Shi ma mala'iku ne da gwada ce wannan annabin Allah ne. To Allah ya ce ai wala wannan na nan sanna ilayhimul mala'ikata wa kallamahum al-maut kuma mala'iku su sauka su yi magana su ce su ba da saida mamacin ma ya yi magana a ce ku sanyi ko shilabu wa kallamahum al-maut wa tanna alayhi kullu shay'in Allah ya ce mu tara musu komai tekun ta shigo zuwa in masa zaman zinare in a yi gaza washe na lai kulla shi ibala gaskiya gaba da gaba ta dan shi Allah ya ce ma ta nuni yuminu illa in sha Allah ba da yi imani da ya abin da Allah ya ce walakin na tsaron ya jawo mafi yawancin sa Allah ya ce jahilai da bai alaka da kadar tasbaru fi an fi siyu wato utuwan kajira sun yi shishigi Allah ya ce shishigi wanda yake mai girma na zo an ta tambaya guda ɗaya ko sai mu abin to ok to zo ka amsa a karanta mana tambayi akwai ɗaya daga cikin abokan mu Allah ya ba shi iko ya halarci wannan karatu malam barka da nufawa Allah ubangiji ya saka na kai na'am na'am na'am na'am
alhamdulillah shehu da fatan an sha ruwa lafiya sagonmu na farko daga sufi na sayyada fadima yake wa shehu fatan alkhairi allah kara wa shehu lafiya da soyayyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tambayar mu na gaba wata ne ta rubuto tambaya shehu wato shehu a irin bincike ne da mata suke yi wa mazajensu ita ta je ta yi bincike mai tsada mijinta ya rubuta saki ya ajiye amma bai bata ba ita kuma a garin bincikenta sai ta binciko ta gani to shehu ya hukuncin wannan sarki tambayar farko ne ne fatan alkhairi ne daga sayyadi sufi na nana fadima addu'o'i na na fadima na'am to lalle fa na'am babban matsayi ke na'am sayyidi sufi na nana fadima na'am ai mu ne mu ma na sayyida na fadima din na'am shehu Allah ya na'am bar mu da ita Amin, shehu.
barkan babanta amin shehu mun gode Allah ya saka ni kuma Na'am.
wanda ya tambaya a iyali da ta je ta binciko ta ga shika da miji ya rubuta to lallai dai shika ya tabbata inda da zarar ta gani shika ya riga ya tabbata shika ya tam- yakan tabbata ma da an ce misali mai gida ya kira waya zai sake uwar gida tana ɗaukan waya dama kafin ya fita misali an ɗanyo abubuwa mara daɗi to ki tattara naki da naki na sallame ki yau zama zo ƙarshe na ƙara sa miki shika sai ta ce alhaji hajiya wacce ne ba a ai ba ita nake nufi ba wanda kaza kaza to dukan su sun shaku wannan lafazi ya sace ta wancan kuduri ya sace ta duka sun shaku to ina kuma wanda take ta samu igiya ta tono kan ai ta yanke Allah ya samu shi da imani amin shehu shehu Allah kara lafiya mai tambaya na gaba yana tambaya shehu mutum ne yana yin sallan shafa'i da wuturi amma baya tarawih a ramadana so ya hukuncin shi shehu yana shafai da wuturi bayan tarawih na'am to me dai ana ce tarawih wanda a wata a shekara sau ɗaya ne bai koyi da annabi ne shi kenan ba dole ba ne amma fa yana asara manyan abubuwa eh manyan abubuwa masu girma yana asara muna masa nasiha ya koma koma ya dinga yi, ko da shi ɗayan sa kuwa na'am shehu shehu mai tambaya na gaba yace shehu a taimaka min da addu'an da zan ke yi Allah ya shiryar da ni to ranar mun faɗi wannan ayi azumi Na'am.
Allah wani marauci Na'am.
da yawan sai ɗari hudu da hamsin da safe ɗari hudu da hamsin da yamma amma sai ba ne ke jifari sha ɗaya talatin annabi goma Na'am.
sai ya roƙi Allah Allah ya bashi ƙarfin zuciya ya raba shi da wannan sako da yake yi alhamdulillah Allah ya kara wa shehu lafiya na'am a kuma akwai ɗan uwanmu da ya ziyarce mu Allah ya sa ka sai jima mutala kuma dukkan bukatunka na alkhairi dukkan bukatunka da abin da ya dace ka Allah ya yi maka albarkan annabi Muhammad Allah ya dauki albarkan Qur'an da muka gama karantawa da mutanen albarka ido kuma Allah ya muku albarka Alhaji Balawici Allah ya sa ya gama lafiya da yaran Allah da iyayensa da ɗan uwa ɗan kwamitin mu duka ma zuwa sauraron karatu muna jin daɗi Allah ya biya ku Allah ya biya ku dan annabi Muhammad muna karfafa mu muna karfafa mu muna jin daɗi Allah ya biya ku dan annabi Muhammadu kuma Allah ya biya mu da kiyayen mu Allah ka ba mu arziki mai yawa da albarka ya rabbi bil zati wal sifati wa kullana fi sa'ir al halati wa bil qulubana al imani wa zadna al amal bi sani ilayna wa sirata ad-din adin fukana wa ad-dayna wa ablana dhurriyatan mubarakatan takunu lillahi bila musharaka واجزى عنا كل من احسن الي ربي جزاء احسنا بالمصطفى الشفيع يوم المحشر بالورى من قلبي بالكوثر صلى عليه ربنا وسلم وفعل بخير لنا وامما عليه صلاه الله ثم سلامه لقيني شر الفقر والجهل والوهم سبحان ربي السلام الحمد لله رب العالمين